بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a wannan safiya ta lahadi ashirin ga watan rabiul awwal shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ita ce safiya ta takwas ne ko tara ne tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da hudu miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu wato matan warakat na imamul haramai a wancan lokaci idan ba manta ba abinda muka tsaya akan su shine at-ta'arud bain al-adilla haka ne ko yau kuma za mu tashi kan al-ijma wannan kuma shine darasi na goma sha biyu na bismillah wala kanta mana bismillahir rahmanir rahim wa amma al-ijma' فهو اتفاق فهو اتفاق علماء الاصل على حكم الحادثه ونعني للعلماء الفقهاء ونعني للحادثه الحادثه الشرعيه واجماع هذه الامه حجه دون غيرها بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله والشرع ورد بحكمه هذه الامه والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح جميل لفظ الإجماع asalin sa a cikin harshen larabci al'azmu ko anniya fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum ghumma ثم قضوا إليه ولا تنظروا أجمعوا أمركم بمعنى عقدوا العظم عليه شنا الإجماع كل نية هو همة وجن أيوة الدأبو اللغة اللاربكي أما أتكين إصلاحي نما لم يكن شيء فهو اتفاق علماء العصر على الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية wato idan an ce ijma'i a salon zance na malamai na usulul fiqhi fa huwa ittifaqu ulama'i al-asr shine haduwar kan malaman wani zamani ala hukmi al-hadisa a bisa ga hukuncin wani abu da ya faru malamai na wani zamani cikin zamunna kansu ya haɗu bisa ga hukuncin wata hadisa wani abu da ya faru wato wanda da babu shi kansu ya haɗu wajen ba shi hukunci ko kansu ya haɗu wajen wajabcinsa ko kansu ya haɗu wajen mustahabbanci ko kansu ya haɗu wajen haramcinsa ko karhancinsa fi ittifaqi kan abu wannan shine abin da ake kira ijma'i wato kamar a yanzu wannan zamanin da muke ciki a samu malaman wannan zamanin gaba ɗaya su yi ittifaki kan wani abu wanda yake farau ne da babu shi a baya alal misali ɗauki tsarin mu'amala ta kwangila kwangila wanda gwamnati za ta baka ko kamfani ya baka a baka kwangila don ka gina makaranta mai ajujuwa ashirin bisa ga tsari iri kaza da ban dakuna kaza da laboratories guda kaza da kaza da kaza da kaza bisa ga cewa za a biya ka kaza kuma bisa ga yarjejeniyar za a kasa kudin nan kashi biyu ko kashi uku gwargwadon yadda aka saba a baka ɗaya bisa uku idan ka sa an duba aiki yayi a baka sauran ko a baka rabi idan ka sa aiki yayi a baka sauran ko kansu ya haɗu wajen haramcinsa ko karhancinsa shi ittifaki kan abu wannan shine abin da ake kira ijma'i wato kamar a yanzu wannan zamanin da muke ciki a samu malaman wannan zamanin gaba ɗaya su yi ittifaki kan wani abu wanda yake farau ne da babu shi a baya alal misali dauki tsarin mu'amala ta kwangila kwangila wanda gwamnati za ta baka ko kamfani ya baka a baka kwangila don ka gina makaranta mai ajujuwa ashirin bisa ga tsari iri kaza da ban dakuna kaza da laboratories guda kaza da kaza da kaza da kaza bisa ga cewa za a biya ka kaza kuma bisa ga yarjejeniyar za a kasa kudin nan kashi biyu ko kashi uku gwargwadon yadda aka saba a baka ɗaya bisa uku idan ka karasa an duba aiki yayi a baka sauran ko a baka rabi idan ka karasa aiki yayi a baka sauran irin wannan mu'amalar sabuwa ce to idan malam idan ana son a tabbatar da hukuncin ta ta fuskar ijma'i ba ijtihadi ba to sai a tuntubi dukkan malamai na wannan zamanin dukkan wani wanda ya kai yin ijtihadi a cikin addinin musulunci dai idan an ce malamai a nan gurin ana nufin mujtahidai don mutane kashi uku ne akwai almuqallida wanda suke takalidi su waɗanda ba su da wani makamashi na ilimi da za su iya gano hukunci cikin qur'ani ko hadisi a hasali ma wasu su ba su iya gane bambanci tsakanin aya ta alqur'ani ko hadisi sukan ji dai kafirta larabcin amma ba su sani ba aya ce kaza ko hadisi ne ba su sani ba kuma ba ta iya bambance tsakanin ayar alkur'ani da larabcin ka na yau da gobe da kai da haka ba ta iya tantancewa to wannan mukallida ne su kawai ba su da mazhabi mazhabin su shine mazhabin wanda ya ba su fatawa dan ya za su yi mazhaba a idan suka ce mu dan malikiya ne shikenan sai wata rana suka daga hannu suka ba suka yi maka fatawa kan wani hukunci sai ka ba su a shafi'iyya za su iya gane ka ka fitar da malikiya ko baka fita ba to amma sun da kai dan garin su ne dan unguwar su ne kuma sun yi da kai a matsayin malami kamar su fasara za su yi aiki da ko ba za su yi ba shi da haka ce al'amma la mazhab lahu wa innama mazhabuhum mazhabu man aftahu ga magarin mutane ba su da mazhaba mazhabu su shine waye musu fatawa dole musu fatawa su yan mazhabu su idan ba in ma sun ce mu malikiya ne mu mai zama kariya suke ya kai suka san malikiya ba suna suna yin ta to wannan su ne kashin farko na mutane al-muqallida yan bi su ne su kawai takalidanci suke kashi na biyu sune almuttabi'un almuttabi'un sune talabatul ilm ko wadansu daga cikin malamai wadansu daga cikin masu makamashi na ilimi suna iya bambance tsakanin qur'ani da hadisi suna da mataki na ilimin addinin musulunci za su iya karanta zancen wannan su karanta zancen wannan su yi muqarana bainal adilla wani ya ce kaza ga dalilin sa wani ya ce kaza ga dalilin sa su ga wanda suke ganin zuciya ta fi natsuwa zuwa gare shi ko ya fi kusa da qur'ani ya fi kusa da zahirin hadisi to wannan sune al-muttabi'a al-muttabi'a wato su ba ta yin ijtihadi su aikin su shine su duba a kawal ulama abin da suka da nini ya fi natsuwa ya rinjayar da shi su rinjayar da shi to waɗannan sune muttabi'a masu irin wannan mataki ne ne ba shi halatta a gare su tsaya kan wata mazhaba daya an gane ku dole za su tsaya kowane irin abu aka faɗa matukar kauli an yi in an yi ijma'i ba su da matsala amma in an yi sakani ba dole su kalli da biye dalilin da wasu nan jaye ko su karfi sai su bi manta da cewa kila sa iya bin dalili suna tsammanin mai karfi da zama da karfi wannan haka ba ijtihadihim gurgurdan ikon su ne fattakullaha fattatu ita ta sun su a yanzu sun fahimci wannan dalilin ya fi karfi suka bi wannan baya bari baya hana bayan kwana biyu kila ya dawo ya gane cewa wannan dalilin ya fi karfi ya kyale wannan ba wannan bai laifi zai dan ya haka domin a kowace rana a kowane yiri a kowace sa'a wannan ayar tana cewa da kai fattakullaha masfa ko manzo Allah ne sai ittaqillaha haythu ma kunta kaga in ka da guda biyu ittaqillaha haythu ma kunta ko kana Kano ko kana Kaduna ko kana Saudiya kai ji tsoron Allah sai kuma aka ce tsoron Allah gurgurdan yadda zaka iya ma'ana a kowane wuri din kuma gurgurdan yadda zaka iya ina ba ta mutunta to kuma dan adam ya iya samun bambancin fahimta daga yau zuwa gobe daga gobe zuwa jibi a cikin al'amuran da suke da alaka da addini ko cikin al'amuran da suke da alaka da rayuwa mutum na iya canza su ka iya wayar gari ka ji ba da ba unguwar da kake so a Kano irin unguwa kaza bayan ka fice kuma ka ji kawai ka fitar da danka saboda wani dalili ka fitin kuma unguwa kaza to haka al'amuran suke cikin da adam ka iya wayar gari kauli kaza shi kake ganin ya fi karfi saboda dalili kaza kana ƙara karatu kana ƙara ilimi kana ƙara jin bayani daga wajen malamai kuma da ƙarshe sai ka samu gamsar kai wannan ƙaunin da nake ganin da mai ƙarfi da ce mai rauni ne saboda dalili kaza المهم ده الانسان يميل مع الدليل حيث ما مال يسير مع الدليل حيث ما صار الدليل wannan shine abin da yake bukata kar mutum ya bi son zuciya kun gane ko to kun ga a nan gurin a ce idan an ce malamai su yi ittifaki ma'ana malamai na nufin mujtahidai banda mukallida banda mujtahidai kashi da uku suna mujtahidai mujtahidai shine dukan wanda kai mataki na ilimin da zai iya tsoro hukunci kai tsaye cikin Qur'ani da hadisi yana da mataki na ilimi wanda ya kai shi ga wannan matsayin to irin waɗannan ɗaiɗaikun mutane mujtahidin nan garin da mujtahidin wani gari da na Pakistan da na America da na isra'ila yana akwai musulmai a isra'ila da na saudiya da na kuwait da na ina ne duk a haɗa su a ji ra'ayinsu kan halaccin kwangila to sun yi jima'i ko kan haramcin kwangila to sun yi jima'i inda za a same su su duk a sun kai miliyan daya dukkan su kowa balagar su batal ishihad sai aka samu dubu ɗari tara duk sun yadda wato ainihin da halatti sai aka samu kuma daga karshe adadin da ya rage su ko basu yadda ba ko a cikin miliyan ɗaya ɗaya ne kawai bai yadda ba da halarci sauran duk sun yadda halal ne wannan ba a kiransa da suna ijma'i abinda wannan sauran suka yi duk da mazorar su dinsu sunan shi dai ijtihadi eh duk da mazorar a ce sai da sai kalar jumhur wa kana sa'in kula mafi yawa sun ce kaza amma wani ya saba musu amma ba za su masa ijma'i ba sai in shi sun an ji ya yadda shi ne dalilin da sa waɗansu daga cikin malamai suka ce ijma'i a lokacin sahabbai zai iya yiwa kila a sami shi a lokacin tabi'ai amma bayan su ɗaya lokacin tabi'ai tabbatar da ijma'i yana da wahala yo ina ka samu damar ka tuntuɓi kowa cikin mushahidai ka ji labarin sa bayan donar musulunci ta tsaki ta tafi nesa yanzu malaman ma ka san su ya ka tunna da rubuwa baka gama sanin uballanta na wata duniya ta daban ka san wanda suka shahara suka fito suna wa'azi shahara ko ba shi ke nuna ilimi ba shahara da ban ilimi da ban yi gudu da maza ga wani ya shahara amma ba da ilimi ga wani bai shahara ba kuma yana da ilimin da ya tsana da wancan bai shahara to kaga wannan mas'ala ta ijma'i sai sa wadansu suke inkarin cewa sun ma wa ijma'i kamar ibn azum sai na ba banda ijma'i sahaba bai da ko wani ijma'i ba a duniya gaba daya zai iya yiwa amma sauran dina kada abun nan sauran malamai da suka yarda cewa eh akwai ijma'i suka ce sai dai kawai tabbatar da shi yana da wahala hanyar tabbatar da jima'i shi yasa imamu ahmad bin hanbal ke cewa ababai guda uku yawanci akan yi karya a kansu na farko hikayatul ijma ka ce ajma'u fi kaza ya yi ka ta bi har ka ji ra'ayin kowa ka tabbatar sun yi ijma'i cikin mujtahidi yace na biyu a isra'iliyat a babu babun babun kisa cikin isra'iliyat sannan sai magazi yawanci a cikin yaƙe-yaƙe da ake danganta zuwa ga annabi idan ka bar wayoyi da dama za ka samu akwai da sai amma akwai kuma kan mun ha'ilu min riwayat sahiha fil bukhari wa muslim wa ghayrihima min kutub sunna as-sahiha ma'ana abin da yake nufin samun abin yana da wahala samun ijma'i yana da wahala yaso da rama za ka yanke matsala an yi ijma'i amma idan kai bincike sai ka ji wani ya saba kaga da an samu gudun da yanzu ya tsaye ya saba kuma wanda ya yi zamani da wadanda aka ce sun yi ijma'in kaga ashe lam yatahaqqaq zalika al-ijma' ina ba dan gumbayin ta wa huwa ittifaqu ulama al-asr malamai na wani zamani su yi ittifaqi ala hukm al-hadisa bisa ga hukuncin wata hadisa da ta faru su yi hukunci da halarci ko haramci ko kaza ko kaza wani ne bil ulama yace abinda muke nufi da ulama al-fuqaha eh kaza ka malaman lugha da an tafi idayar malaman da za su bada fatawa kan misali in kungila da muka buga misali da ita ba za a je ba a samu wani malamin lugar larabci a bayero ko a adu ko a wani wuri a ce ya lera in ka game da kwangila dan shi dan luga ne ba ba fakihi bane ba ya iya nawo ya iya sarku ya iya balaga ya iya adab ya haddace wa kokin mu da kashi ba amma kuma dai ba zai fatawa ba cikin addini ko cikin tunawa kuwa in ba ya tsaya ya karanta babu tunawa da cewa to bala saraye a jira'ayin sa akan wata mas'ala ijtihadiyya shi ba ba za a kirga ba ko wani malamin nawo ko malamin sarku ko wani malamin dole sai al-fuqaha malaman fiqh to a nan wajen al-fuqaha abin da yake nufi da al-mujtahidin dan dan idan sun ce al-faqih suna nufin al-mujtahid dan ba ka dauka a matsayin mukallidi suke masa malami wallan tana ala ce masa al-faqih da su malaman wasu fiqh sun yarda cewa al-muqallid la yusamma aliman muqallidi ba malami bane ba kamar da za a samu a ce na karanta a hadari ismawi riya risala askari muktasar mudawwanatul kubra duk da littafin na malikiya na karanta su kusan ma na haddace da kai ina karantarwa amma su kadai na karanta suna na mukallidi har yanzu ba malabi bane ba musamman kuma ina ganin cewa ba wani ilimi sai nan ba za a iya fita daga nan gulan ba zan ji an ce fardan alwala guda bakwai amma idan an tambaye me dalili ba zan iya kawo ba sai ahlari ya faɗa ni ma na faɗa kawai sunnonin alwala guda takwas me dalilin kan sunnonin alwala guda takwas ne kan kowace suna da ya kawo dalilin da yake nuna ta ba zan yi nunawa ba suna na mukallafi ba malami bane mukallafi ina ba dan fahimta shi yasa waɗansu ma daga cikin malamai da suka zafafa suka ce la farqa baina mahi baina bahimatin tuqat wa insanin yuqallid ba bambanci tsakanin dabba da aka zurga ya igiya a wuya ake zanta da wanda yake ta kalidanci kawai yana bin zance bai san dalilin da aka yi zancen akan ba dama shine ta kalidi shine al-akhdhu bi qawli al-ghairi min duni ma'rifati dalili al-akhdhu bi qawli al-ghairi min ghairi ma'rifati dalili in rike fatawar wani ba tare da na san dalilin sa ba wannan shine ta kalidanci to dukkan mai yin wannan ko ba malami bane ba ijma'an ina fata an fahimta amma in ka san dalili dalilin da wani ya kafa da shi da haka ka bi shi to ka fita daga da'irar ta kalidi ka dan kara da wazo game da'irar ta ittiba ka je da'ira ta al ittiba ka fita daga da'irar ta kalidi in ka kai matsayin da kai ne zaka yi ijtihadin to kuma ka kai matsayin ijtihadi sai sai wana ni bil ulama al fuqaha yani غير اللغويين ثم هؤلاء الفقهاء لا بد أن يبلغوا رتبة الاجتهاد dan sune waɗanda za a bi ra'ayinsu wa na ni bil hadisa abin da muke nufi da hadisa fararen abu al hadisa ta shar'iyya wata hadisa da take da alaka da shari'a banda wata hadisa da take da alaka da rayuwa wanda ba hukunci yake nemo mata ba wa ijma'u hadhihi al ummati hujjatun duna ghayriha liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam la tajtami'u ummati ala dalalah bare ce ijma'in wannan al'umma hujja ne duna gairiha banda al'ummar da ba wannan ba idan aka kai to mana cewa nasara sun yi ijma'i akan cin alade ko kan haramcin alade na zama da ijma'in su yi ko kafci wannan ya zo su mutu shafa da haka sun yi ta cewa yahudu sun yi ijma'i kan kaza sun ta zo ba ko wata al'umma daga cikin umumin man qabla da ajma'u fi hukmi kaza au ajma'u ala kaza wannan ijma'i mu ba abin da ya mu ijma'in da ya dame mu shine ijma'in malaman malaman al'ummar musulunci ijma'u hadhihi al-umma hujjatun duna ghairi li qawlihi sallallahu alaihi wasallam dan manzo Allah ya ce la tajtami'u ummati ala dalala al'umma ta kanta ba zai haɗu ba akan bata la tajtami'u ummati ala dalala al'umma ta kanta ba zai haɗu ba akan bata dan haka lokacin da malamai suka yi ijma'i akan hukuncin kaza to wannan ya zama tabbas gaskiya ne saboda wannan hadisi na manzo Allah sallallahu saboda al'ummatu ma'sumatun bi majmu'iha gairu ma'sumatun bi afradiha kowanne ɗaya cikin da dai mu ba masumi bane ba amma idan kanmu ya haɗu mu duka kan kaza to mun zama wannan haɗuwar kan ta zama isma ta shiga cikin cikin al'umma ma'sumatun bi majmu'iha la bi afradiha لا تجتمع أمتي على ضلالة الأمة كانت بجهة دبا كم بتا والشرع ورد بإسمة هذه الأمة شريعة تازول السوى وانا الأمة معصومة إن كانت يا حد أما أنت يسابني بتزوى معصومة على الأمة با. أما إن كانت يا حد كم مسألة كذا to wannan hukuncin da ta bari ya zama asumi ne ba kuskure bane daidai ne saboda haduwar kai gaba daya a kansa an gane ko wato shi wannan hadisi la tasmi ummati ala dalala yana ɗaya daga cikin dalili da ke nuna cewa lallai ijma'i wato hujja ne ijma'i hujja ne wal ijma' hujjatun ala al asr الثاني وفي أي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح yace ijma'i hujja ne alal asr tsani a ga zamani na biyu da ya biyo bayan zamanin da aka yi ijma'i kamar yanzu mu yi ijma'i akan abu kaza hujja ne akan dukkan wanda ya biyo baya daga nan har tashin kiyama ina ba za mu fahimta waɗansu al'umma suka zo wani sabon generation ya zo za a ba da najirin jadid ba da mubi hamsin sana ba da mubi mi'ati sanatin masalan na tajirin akar jadid ummatun ukra jadida laysat mawjudatan حين اجتماعنا على ذلك الحكم المعين ina fatan ko fahimta wannan al'umma dole su ji wannan ijma'in namu shine wal ijma'u hujjatuna ala al-asr الثاني وفي اي اجر كان kuma hujja ne kan duk zamanin da ya baya yanzu idan sahabbai suka yi ijma'i shin hujja ne kawai akan tabi'ai kadai ko har kanmu har kanmu gaba da kuma daga nan har zuwa tashin kiyama to haka idan tabi'ai suka yi ijma'i hujja ne akan tabi'u tabi'ina kuma zuwa har kanmu haka mu yanzu a nan idan zamanin mu mujtahidai ne suka yi ijma'i hujja ne akan duk wanda ya biyo bayan mu har zuwa tashin kiyama ina fata kun mai jabin dake shine wal ijma'u hujjatun ala al-asr ath-thani wa fi ayyi 'asrin kana wala yushtaratu inqirad al-asr wato ba a shartanta yankewar zamanin da aka yi jibayin a ciki da yake nufi da wannan zance wato akwai waɗansu daga cikin malamai suke ganin kamar a yanzu idan malamai suka yi jima'i kan wata matsala to wannan ijma'in baya fara aiki sai bayan dukkan wanda suka yi ijma'in sun mutu daga ranar na mutuwar na karshen cikin su shine ijma'in sai ne sai fara aiki saboda me suka ce ta iya yiwa a yanzu an yi ijma'i ga dukkan kowa an jifa wata bayan sati sai wani ya kala bincike ya ce kai gaskiya na sa ba ni ban yadda ba ka ga rufe da bai ke ya kawo shi ka ci da bai dan da shi aka yi ijma'i jiya ko shekarar jiya shi kuma ya zai ya canza fatawa ina ba da mun fahimta ko kuma suka ce ta iya yanzu in nan duk a yi ijma'i cikin mujtahidai na yanzu a tsakankanin bai shekara ashirin da yin shekara talatin da yin shekara arba'in ko kuma ko yaro da yin shekara hudu ko biyar yana yaro yanzu amma ga shi zamanin mu ɗaya da shi sai dai lokacin da muke tattauna wannan matsala da muka yi jima'i akai shi bai ma san me ake cewa ba bayan shekaru goma kaza shi kuma ya tashi ya fara ilimi sai ya ji abin da muka yi ijma'i akai shekara goma da suka wuce duk da madaran mu ji yanzu ya taso shi kuma ya kai matsayin ya istihadi shi kuma ya istihadi ya rushe ya saba mana to suka ce wancan ijma'in ya rushe kenan tunda wannan shi ma yana cikin zamanin kawai rashin sa'ad da aka yi lokacin da ake tattaunawa yana yaro bai kai wajen a tattauna da shi ba a ji ra'ayinsa amma kafin waɗanda suka tattauna din su mutu gaba ɗaya ya girma shi ma ya yi fatawa saboda haka tunda ya saba wannan ijma'in babu shi kenan haka waɗansu suka ce waɗansu suka ce a inda an yi ijma'i shi kenan ijma'i ya riga tabbata a matsayin ijma'i dan wani ya yi kwana daga baya ba zai rushe ijma'i ba sai mu dauka kawai kamar wani sabon malami ne zo daga baya zai fata wanda ta saba yi jima'i ba shi bane ba wancan nada da aka tattauna da jiya ka jira yin sa shi ne ce wala yustaratu inqiradu al-asri ba a sassun ta cewa ba a aiki da jima'i sai in wannan zamanin da kai jima'i ya shuɗe gaba ɗaya ma'ana mutanen da suka yi jima'i sun gama mutuwa to an san jima'i ya tsaye kenan ala sahih a bisa da zance mafi inganci tun da ya ce ala sahih kenan nasa daurin akar gairu sahih shi nazari huwa sai ce ne sayan kunna
فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياته وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم والإجماع يصيح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وببعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه
فإن قلنا انقراض العصر شرط sai idan muka ce shuɗewar zamanin da aka yi jima'in wanda suka yi jima'in duk su kare sannan a fara aiki da jima'i idan muka sa wannan a matsayin sharadi fa yutabar qawlu man wulida fi hayatihim wa tafaqqaha wa sara min ahli al-ijtihad to kenan za a kidaya za a izina da zancen wanda aka haifa su suna da rai masu ijtihadi wata fakkaha kuma ya zo ya nemi ilimin fikihu ya zama malami wa sar min ahlil ijtihad ya zama cikin ma'abuta ijtihadi wa lahum an yarju an zalika al-hukm suna da dama su yi wancan ijma'i kenan idan mun ce sharadi ne amma tunda mun gina kan cewa ba sharadi ne duka da cewa inganci kaga wannan ba za a dinga ba sai kuma ce wal ijma'u yasihhu bi qawlihim wa bi fi'lihim wa bi qawl wa bi qawl al-ba'd wa bi fi'l al-ba'd wa intisar dhalika wa sukut al-baqin anhu to idan aka tashi ijma'i ba a cewa dole sai kowa an ji maganarsa kawai a fahimci dai yardarsa kila ta hanyar jin maganarsa kila ta hanyar ganin aikinsa kila ta hanyar yin shiru ɗinsa bayan ya zuga abin da ke tuta kuma yin shiru bai yin kari ba to ya zama mai ijma'i ma'ana kamar yanzu a tambaya nan gudan me yawan kuncin kun gida malamai suka ce ya halatta a je wata kasar ya halatta a je wata kasar ya halatta aka je wata kasar kafin a tambaya sai aka ga waɗansu da cikin manyan malamai mujtahidai shine ma yake da kamfani ne kun gida ba a tambaye shi ba kawai ce wannan kamfanin da kun gida na wasu nawa da ne me yake ai kun gida shi kaga sai aka yi kwana ba sai an tsaya an ce me ra'ayi ka game da kun gida ba saboda ga shi yi aiki ina ba da an fahimta shi ne ke cewa wal ijma'u yasi'u bi qawli ba'dihim wa bi fi'lihim bi qawlihim wa bi fi'lihim ko su yi magana ko su aikata a aikace wa bi qawlil ba'd wa bi fi'lil ba'd ko kuma waɗansu sun ba da fatawa a baki waɗansu kuma a aikace suka yi ko da ba a ji sun yi magana da baki ba ya zo ne ijma'i wan tishar zalika wa sukutul baqina anhu ko kuma sauran sun ba da fatawa waɗansu sun yi fatawa waɗansu sun yi aikace waɗansu kuma sun ji masu fatawar ba su yi inkari ba sun ga masu aikin ba su yi inkari ba sun ma shiru din su ya nuna mai goyon bayan su to a ma nan gurin za a zo da wata rigima kuma cewa ai la yunsabu ila sakitin qawlun la yunsabu ila sakitin qawlun suna da wata kaida ta fiki da suke cewa wanda ya shiru ba a cewa ya ce wanda ya shiru ba a danganta masa magana ina fata mun fahimta wanda ya magana shi ake shi kai to masa magana a ce ya ce kaza la yunsabu ila sakitin qawlun ba a jingina zance zan zan da abin nan waɗansu suka ce a mun yadda amma akwai wani abu kuma mu kara ka'idar yadda ta fito sosai la yunsabu ila sakitin qawlun walakin as-sukuta fi ma'rad al-hajati ila al-bayan bayanun la yunsabu ila sakitin qawlun haka ne an ji la yunsabu la yunsabu ila sakitin qawlun walakin na sukuta wannan birukan na duk ba ta yi sosai fi ma'arid al-hajati ila al-bayan bayanun la yusabu ila sakitin qawlin walakin as-sukuta fi ma'arid al-hajati ila al-bayan bayanun suka ce ayyada wanda ya shiru ba a zangina masa zance a ce ya ce sai dai yin shiru a wurin da bukata ta nuna a yi bayani sai mutum yin shiru bai yi bayani ba to shiru zan zama bayani ina fata an fahimta kamar yanzu an tashi daga karatu sai na ga wannan rikodar ba wanda ya dauka sai aka dawo wace gari sai da ce wannan rikodar ta ce akwai mai wannan rikodar anan ko babu ta ka sai wannan yake ba ta bace ta ka sai wannan ba ta bace ta ka sai wannan ba ta bace na tambaye mutum uku sauran ta wace ce wannan sai aka yi shiru shiru rubin da suke nawa ba za su bace ba sai na mutane ba da labari na ce ai mutanen masallaci na yi tijiya kowa ya ce ba ta shi bace ba bayan ko ba kowa ne ce ba ta shi bace uku ne suka faɗa sauran suke yi lokacin da na je na ce kowa ya ce ba ta shi bace ba na yi kaza ko na yi gaskiya shuru su bayani ne ina ba ta fahimta shuru su bayani ne ta haka sai malamai suka ce idan an tambayewa na fatawa an tambayewa na fatawa an tambayewa na fatawa duk sun faɗa sauran kuma sun ga ana yi ba su ce komai ba shuru sun su sun nuna sun yadda wannan fatawa dan in ba su yadda ba za su yi inkari musamman magabata an san su musamman malami in na gaskiya ne an san shi in bai yadda dawo ba zai fito fili ya faɗa in ba dai ko ya samu kansa a cikin wani halin da dole ya yi takiya ba wannan kuma wani abu ne da ba amma dai wato abinda yake sananne shi ne mutum zai inkari idan bai riga san au ba to shi ne suke cewa wannan ana kiran shi ma ijma'i waɗansu suka ce a su ba za su da a ce su sai an ji ra'ayin kowa sannan ya zama ijma'i waɗansu suka ce an jo ra'ayin waɗansu waɗansu sun yi shiru ko ba wata karina da ta hana su yi magana to haka sun yadda kenan shi ne waɗansu suke kinsa da jima'u sukuti ijma'i shuru ma'ana sun ji ana abu sun yi shuru to sun yadda da shi kenan ina wata an fahimta to matsala ce dukkan ta dai malamai suna tattauna a kai a cikin usul fiqh waɗansu suna kallon abin ta cewa to ai idan mutum ya yi shiru wani lokacin ba wai yarda sa bane ba kila tawakkufi yayi tawakkufi yayi kai haka ne ko ba haka bane ba to shi lan yatarajjah lahu ahadu dalilai ne ko ahadu wajahain yana ganin dalili bai fito karar bai goyi baya dalili bai fito baya karar bai yin kari yanzu yana marhala ta tawakkuf to wanda ya tawakkuf ka ga ba za a ce masa ya ce ba to za ku ko shi kadai aka samu yayi tawakkufi sauran kuma duk sun tafi kan kaza kaga ai yanzu sai ijma'i dan tawakkufin sa yanzu cewa bai shiga cikin kafila ta ijma'i kan bai shi ce wal ijma'u yasihu bi qawlihim wa bi fi'lihim wa bi qawli al-ba'd wa bi fi'li al-ba'd wa intishar dhalika wa sukut al-baqina anhu na'am duk ma baka fahimci da na faɗa ba kenan waye masa ma na ce maka ga abin da wadan suka ce shiru din mutum magana ne wadan suka ce a shiru din sa ba za mu ce magana bane ba tunda kila ko wani dalilin da yana yake magana tawakkufi ko wani abu akwai dalilin da dama da za mu ce yake magana ko tawakkufi ko wani abu na'am karanta mana fakara ta gaba
قول الصحابي وقول الواحد وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره ليس بحجة على غيره على القول الجديد
yace qaulu sahabi shin qaulu sahabi yana cikin adilla shar'iyya ko baya ciki mun yi da cikin dalilin ala adilla shar'iyya na farko alkitab na biyu as-sunna na uku al-ijma wannan dukkanin su adilla ne ta shar'iyya dalilai ne wanda ake kafa hujja da su a shari'anci to sai qaulu sahabi sahabi dai kawai ya fatawa shine cewa qaulul wahidi min as-sahaba laysa bi hujjatin ala ghairi dai cikin sahabbai idan ya kafa idan yayi baya idan yayi magana magana ta ba hujja bace ba kan wanin sa alal qaul jadid a bisa ga sabuwar fatawa ta imamu shafi'i wato qaulul qadim na imamu shafi'i kenan yana ganin qaulul sahabi hujja ne a qaulul jadid kuma yana ganin qaulul sahabi laysa bi hujja a takaice dai qaulul sahabi malamai sun yi saɓani a kai tsakanin waɗanda suke ganin cewa hujja ne da waɗanda suke ganin ba hujja ba ne an fahimta ko waɗanda suke ganin cewa hujja ne suna ganin cewa da wuya wato ainihin sahabi ya faɗi ransa cikin addini sannan kuma yana da falala ta yayi zamani da lokacin da ayoyin alkur'ani suke sauka sannan kuma yana cikin saira umma da Allah ya ce kuntum khayra umma wannan ta gaskata akan kowane ɗaya daga cikin sahabbai kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf yace to ta'muruna bil ma'ruf sufa sahabbai ce kenan da abin da sahabi ya faɗa ma'rufun laysa bil munkar wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wannan bi shahadati Allah ta'ala lahum sannan kuma Allah ya nuna bi su dan da yake wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan an nuna wanda suka zo bayan su bi su da ihsani inda magana su ba hujja wace ba a cewa bi tunda ko wala Allah ce wallazina tabauhum a samu dan su bi su wannan yana magana su mai tafi hujja ce da haka wannan shine hujjar wadanda suke ganin maganar sahabi hujja ce cikin addini wadansu kuma suka ce idan sahabbai sun yi ijma'i dai maganar su zama hujja dole a bi su amma idan sahabbai suka saba ba zai yi ce kuma yau kowane sai magana su ta zama hujja ba an fahimta ko domin ta iya wa su saba kan matsala wani ya ce halal wani ya ce haramun idan ka ɗauka maganar kowa hujja ce ya zama kai sana gobe kenan halal da haram kuma lokaci guda idan kuma ka dauka magana sai kai banda dayan to dan ne shi wannan magana su zama hujja wancan kuma ta zama ba kuma shi ma sahabi ne ka ga ba ku wata hujja a nan gurin kenan ko shakka ba mu da sama sahaba فاجتماعهم حجة لكنهم إذا اختلفوا ليس قول أحدهم بحجة على القول الآخر idan suka yi sabani ɗaya magana sa ta zama hujja kan ɗan'uwansa waɗansu kuma suka ce a maganan sahabi takan zama hujja ne in an cika sharuɗa guda biyu sharafi na farko ta zanto ba ta saba annabi na alkur'ani ko hadisi ba in ta saba annabi na alkur'ani ba ta zama hujja ba ce sharafi na biyu ka zanto cikin abin da ra'ayi baya shiga cikin sa ijtihadi baya shiga cikin sa idan sahabi yayi magana ba ta saba qur'ani da hadisi ba kuma cikin abin da yana cikin gaibiya baya yi wa ayi ijtihadi to magana su ta zama hujja dan lokacin ta zama kamar dalilin hadisi marfu'i kenan dan zai wahala sahabi ba da irin wannan maganar ba tare da yin sai wajen annabi ba sai dai yanzu kawai yana faɗa a matsayin shi ya faɗe ta ina ba da fahimta gaskiya zan ce mafi inganci kawai sahabi laysa da hujja wa qawl wahid min sahaba laysa bi hujjatin ala ghairihi ala al-qawl al-jadid ina ba da fahimta sai ne kuma na gaba
الأخبار وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر فالمتواتر ما يوجد العلم وهو أن أن يروي أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في العقل أم مشاهدة أم مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد.
ممتاز. الأخبار وكذلك الأخبار جمع من الخبر هنا والخبر ما يدخله الصدق والكذب في أصل labari shine abin da ƙarya ko gaskiya na iya shiga cikinsa to amma a nan wurin suka ce lizati lalin nazar ila fa'ili zance shi kaɗai ba tare da duba da wanda ya faɗe shi ba ya yi wa ya zama gaskiya ya yi wa ya zama ƙarya amma hakikanin gaskiya shine akwai zancen da yake kawalin wahidin la ya tamilu illa sulika kamar zancen Allah mu da kucin sarki gaba ɗayansa gaske ne ba tsariya a ciki zancen manzan Allah gaba ɗayansa gaske ne babu tsariya a ciki akwai kuma zancen da akwai kuma labarin da yake la ya tamilu illa kazi ƙarya ce kawalin wahidin ka kauli mudda irrisala taf'alu kaza wala taf'alu kaza kamar wani mutum ya da'awar annabta ya zo na cewa ku yi kaza ku bar kaza wannan duk abin da ya bada labari ne ne tun da ya gina shi ne ala asasin an yi masa wahayi wanda shi wannan da'awar ƙarya ce da haka almabari wa alal kalim kadhib duk abin da aka gina kan ƙarya shi ma ya zo ne kaza nan gudun la ya tamilu illa al-kadhib wanda kuma la ya tamilu illa as-sidqa a ce zance ya iya ɗaukan ƙarya ko gaskiya ne yayin da ya kasance ba a lura da waye faɗe shi ba shi yasa suke cewa nan ya kamata da ya kara kalmar da zati fal khabaru ma yadkhulu as-sidq wal kadhib li zati ay li zati al-khabar da huwa wal khabar yanqatu ila qismay zanti ya kasu kashi biyu ahad wa mutawatir akwai ahad akwai mutawatir المتواتر فالمتواتر ما يوجب العلم لفظ التواتر wato yana nufin a tasabu bin juna ke ثم أرسلنا رسولنا كثرا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث بعدا لقوم لا يؤمنون bin juna shi ne a tawatur a loga kenan amma islahi ga shi nan wa huwa an yarwaya jama'atun la yaqa'u التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد فالمتواتر ما يوجب العلم في المتواتر شيء أظن ليك وجب كإلم wato duk yake wajen ta yakini abin da yake nufi da ilimi a nan shine ne yakini duk abin da labari mutawatir ya zo da shi to wannan abu ya zama yakini kamar da ayoyin alkur'ani sun ba da labarin akwai wuta akwai aljanna wannan labarin shakka na shiga cikin sa ko yakini da zanza to shine al-ilm ma yujibul ilm qur'ani mutawatir ne hadisai na manzo sallallahu alaihi cikin sa akwai mutawatir ma'ana dai so a wurin su malaman usulul fiqh al-mutawatir shine ma yujibul ilma ay ma yujibul yaqin abin da yake wajen ta lalle ka sakankance bisa da yaqini akwai in dai labari mutawatir ya zo da abu to kai da ko wannan abu sai kuma yake wa huwa yana nufin ai al-mutawatir an yarwa jama'atu la yaqau at-tawafu ala al-kadhib min mislihim taron jama'a su yi riwaya taron jama'ar da la ya kawo tawatu'u ba su iya haɗa baki ta faru alal kazibi bisa da yin ƙarya min mislihim daga irin waɗannan mutanen a samu taron jama'a su ruwaito zance irin taron jama'ar da ba ya iya yiwa a ce sun haɗa baki ne su yi ƙarya to wannan shine mutawatir to wannan tarihi da yayi waɗansu malamai sun yi masa istidraki cewa da ya ce wa huwa hanyar wuya jama'atun wannan abin da ya akwai abin nan wato ba haka kamata bai ce kawai da sai ce riwayar su jama'atin dan ita riwayar ake kallo ba aikin mutanen wajen riwaya ba abin da aka ruwaito din kenan ake kallo riwayatu jama'atin la yakawu tawabu ala al-kadhib min mithlihim ko almarwiyu an jama'atin la ya kawo tawafu alal kadhib bin mislihim an gane ko ila an yantahi al mukhbari anhu har ya zuwa wanda aka yi ruwayar daga wajensa ko wanda aka ciro labarin daga wajen shi wa yakunu fil asli an mushahadatin kuma ya zanto abinda aka faɗa a cikin labarin an mushahadatin abu ne da ya ginu a bisa ganin ido au sabahin ko jin kunne la an ijtihadin ba ijtihadi ba wannan ko shakka babu wato ya yi taki da abubuwa ya ya ya akkada ibara din ta yadda abin ya zama da wahala bayan kuma abu ne mai sauki shi dai mutawatir ana bukatar ya kasance ya cika sharta kamar haka na farko رواية جمع كثير an gane ko استمرار هذا العدد في جميع طبقات السند an gane ko عدم توافئهم على الكذب kaga ba masa ruwan amma da haka bai yi sosai ba alal kabi an ya kuna akira mustanadihim alhisan ba na ma iya ba na gani kuma ba ba gani ko ba laifin Allah ba bala mu gani ala kulli hal a samu jam'i masu yawa su rawaito magana kuma wannan wannan adadin ya ci gaba da zartewa a cikin kowane mataki na sanadin kowace mataki na sanadin mutum goma daga mutum goma daga mutum goma daga mutum goma har ya zuwa karshen wanda aka yi magana a wajen su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga na farko goma sannan kuma zarcewar mai wannan goma kana zo mutum goma mutum goma daga mutum daya sannan daga mutum goma daga goma idan an samu wannan bai zama tawasiri ba saboda a nan gudan a ɗaya daga cikin tsoriyar sanadi an samu ne adadi ya zama kaɗan ɗaya ko biyu wanda ba su kai mutawasiri ba amma in sun kara kan goma babu laifi goma daga goma daga goma daga ashirin daga talatin daga ɗari daga goma daga sha biyar daga goma daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk ne ne mutawatir da adadin hawa ya bai ragu ba amma idan yayi kasa da yadda ake son mutawatir ya zama to ya riga ya kare tsari walau fi tabaqatin min tabaqatis sanad da aka riwayat jam'in kafir istimrar istimrar hadha al-adad fi jami' tabaqatis sanad kana adam tawafihim ala al-kadhib yanzu baya iya yiwa kansu ya dukan kariya bakin su ya dukan kariya ta yaya ne bakin su ba zai haɗu kan kariya wato babu wani abin da ya haɗa su da juna na gari ko yare ko wani mazhabi dukkan su kowa cin gashin kansa yake kila ma wani bai san wani ba amma suka yi tarayya wajen rawaito labari guda kaga wannan ba zai yi wa ce sun yi karya ba amma idan yan gari ɗaya ne yan unguwa ɗaya ne yan wata mazaba ɗaya ne ta iya wa ce wannan baki suka hada suka ce don mu sai kaza amma mutanen da gari bai hada su bikila kabila ba ta hada su ba amma duk suka yi tarayya kan labari kaza to wannan wato baya yiwuwa kenan su hada baki a kan kare sannan an yi kona akar mustanadihim al-ism karshen labarin wato wani daga wani wani daga wani karshen abin da suka ji dan abin da ido ke gani ko kunne ya ji na ji manzon Allah ya ce na ji manzon Allah ya aikata ba wai ina tsammanin haka manzon Allah ya yi ba ina fata an fahimta dan yanzu idan aka je mutum goma daga mutum goma daga wajen sahabi ko daga wajen sahabbai su ma mutum goma amma dukkanin suka ce manzo Allah ya shiga gida kaza amma muna zaton da kaza da kaza yayi kafin ya fito kaga ba gani suka yi ba ba ji suka yi ba ina fata an fahimta dan wannan muna zaton ya zama ijtihadin su kenan muna zaton kaza yayi ya zanto wani abu ne wanda ke mahsus mushahad wato ainihin ko matmu an ji shi ko an gan shi kenan wannan shine kawai abin da yake so ya kenan wal mutawatir ma yujibu al-ilm wa huwa an yurwa jama'atu la yakaw at-tawatu wal kadhib min mislihim kaga an yurwa jama'atu kaga sharadi na farko kenan ko la yakaw at-tawatu wal kadhib min mislihim shine wannan sharadin nan ko sannan ko mai ila an yanta ilmu kubar min husina istimraru hadha al-adad fi jami'i tabaqat as-sanad an gane ko ويكون في الاصل ان مشاهده او سماع الدين امر يخرج من التفسير ان يكون اثر مستندهم الحس لا الاجتهاد mun bai zan nan ko to wannan shine mutawatiri dukkan abin da ya fito wannan sharuɗa guda hudu ya zama mutawatiri sai ce mai kuma wala ahad wal ahad huwa alladhi yujibu al-amala wa la yujibu al-ilma wa yanqasimu ila mursal wa musnad sai ce amma shi al-ahad wanda kishar mutawatir kenan wallazi yujibu ilma al'amala wajibi ne kai aiki da shi wala yujibu ilma amma baya haifar da yaqini wannan ba bisa ga magana hadisi zuwa ga mutawatiri da ahad baya cikin ilimin hadisi kawai ilmul kalam ne suka turo mana shi amma asalin sa malaman hadisi ba su san shi ba baya da asali dan su malaman hadisi suna tafiya kan wata ka'ida shine idza sahha al-hadith fa huwa madhhab hadisi kawai inganta da hadisin da mutum dubu suka roto da wanda mutum ɗaya ya roto in dai kowanne ya inganta wajibi na yi ba a cewa wai a'a wannan wanda mutum goma suka roto zuwa sama ya zama mutawatiri a iya tabbatar da akida da shi a tabbatar da shari'a da shi a tabbatar da mu'amala da shi amma wannan riwayar mutum ɗaya shi ba za a tabbatar da akida da shi ba sai dai shari'a dan shi la yujibu al-ilma wa inma yujibu al-amal ma'ana ba zai haifar maka da akida a zuci ba sai dai aiki dai ka iya aiki da shi a aikata cikin abin da yake shari'a ne amma akida idan ya ce maka a fara tambayar kabari zaka ce a'a ai wannan hadisi riwaya ce ta a'a dan haka ba zai tabbatar mun da akida ba annabi ya zai dawo ta ce a'a ai riwayatul ahad ne la tasbutu bil aqaid waye zai kaza ce a'a la tasbutu bil aqaid sai su rushe dukkan akida da wannan wannan ko shakka babu shi kai wannan kaulin bid'a ne cikin addini ina fatan kun fahimta amma mu karanta shi yadda yazo dan mu sani shi mun babu ilmi kenan mu karanta shi dan mu sani shi wato ba na dai mun mun gane mutawatir shine wanda ya tare sharuɗa na to dukkan abin da yake kasa da haka shine ahad duk abin da a madadin jama'a da yawa su ruwaito shi sai jama'a kaɗan suka ruwaito ya zama mai ahad kenan duk abin da an samu jama'a da yawa sun ruwaito amma a tabaka ta cikin tabaka ta sanar sai aka samu adadin da bai kai wannan jama'ar ba shi ma ya zama mai ahad duk abin da ya kasance waɗanda suka ruwaito ya iya yiwuwa su hadu su yi karya ya zama ahad duk abin da ya zanto ijtihadi ne ba wai abu ne wanda yake mahsus ba wato baya cikin dai mutawatir kun gane ko to da haka to sai aka zo ana ana rigima ma kan cewa to mun yarda kun ce jam'un kaze wannan wannan taron mai yawa da nawa zai fara waɗansu suka ce ashirin waɗansu suka ce arba'in waɗansu suka ce saba'in waɗansu suka ce ɗari waɗansu suka ce goma ibn al-qayyim ya zo ya ce duk ba su da hujja ko ɗaya yace ya iya wa hadisi mutum ɗaya ya ruwaito shi amma qara'in din da suke kewaye da shi su haifar da tawaturi shi baya kallon hadisi yana kallon marwaita hadisin kowanne jigo ne malik ibn anas daga shihabuddin zuhri daga wannan kowa ya zaka ce wani wani wani wani wani ko kowane guda ɗaya dankan da dubu ne shi kadai ya zaka zaka na wani abin da sauransu sannan yace gashi hadisi ne ya zanto misali ruwayar mutum daya amma bukhari da muslim sun yi ittifaki akan sai ta wannan babban karina ce cewa shi kadai ma zai zama mutawatir kawai bukhari da muslim ma su yi ittifaki akan sun yadda hadisi ne ai wata magana ce daban ba ruwan mu da cewa ɗaya da ruwa to hadisi inna mala ba'da bijiyat ba hadisi ne wanda a wannan ka'idar baya cikin mutawatir hadisin na ahad amma a kowane hadisin da ya wanda hadisin inganci a duniya na farko ga talakkal umma bil qabul na farko ga ruwayar bukhari da muslim ga ruwayar waye ga ruwayar wani ne haba sai aka kuma ana cewa ai ahad ne la tasbutu bil aqaid wa inma tasbutu bi shara'i a takaice dai kasa hadisi zuwa ga ahad da mutawatir wato kamar yadda malamai suka faɗa baya cikin abin da ahalu sunan farko suka tafi akai wato zora ka suna daukar cewa wanda ya cika wannan sharɗin ya zama mutawatir wanda bai kawo sharɗin ba kuma ya zama ne a to a sun shi suka tafi kashi uku akwai gharib akwai aziz akwai mashhur waɗansu suna kara da almustafid waɗansu sun ce almustafid da almashhur duk ɗaya ne gharib a samu ruwayar mutum ɗaya daga mutum ɗaya ruwayar mutum daya ko da za ta bukata sanad ne mutum uku sun ji daga mutum uku sun ji daga mutum biyar sun ji daga mutum daya shi kuma ya ji daga mutum goma duk sunan su ne zarif saboda wannan tsayin da aka samu da a cikin ilimin hadisi adadi kaɗan shi ke da rinjaye ba adadi mai yawa ba to aziz kuma shine ruwaya ta mutum biyu ko da za ta bukata sanad ne sun ce masa aziz saboda wahalar samuwarsa mashhur kuma uku zuwa abin da ya sama amma bai kai goma ba ya zama mashhur kenan wadan suna dauka mashhur da mustafid duk ɗaya ne wadan suna dauka mashhur da ban mustafid da ban a takaice dai kaga kenan da aziz da garib da mashhur ko al mustafid dukkan su menene ahad ne mutawatir kuma shi san gurin shi daban to su waɗanda suka kawo wannan sai suke ganin cewa duk abin da yake aqida ne to shine za a iya tabbatar da shi ta hanyar mutawatir aqida da shari'a duk mutawatir amma idan abu ya zanto wato ainihin ya zo da cikin hadisi na ahad babu da ka tabbatar da akida da shi sai dai shari'a ka ne to kaga wannan kuma rusa addini ne ko shakka ba a manzala sai sun yakuru ma'az bin jabal zuwa kasar yaman yace innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah فإنما طولك بذلك فأخبرهم بأن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة har zuwa karshen hadisi shi kadai manzo Allah ya tasa daga Madina zuwa Yaman kuma yake farkon abin da zai kira shine kalmar shahada lokacin da ya tafi shi kadai zai kisar ba ya zama ahad ba kenan ai ba ta kai goma ba ba hada shi da wani adadi na sahabbai cewa ku tafi goma dan kana kare ta shi tunda aqida zai kisar shi kadai tafi in ma ka ce sun tafi da Abu Musa al-Ashari ko sun hada can su biyu ne da yaron da kai dai mutawatir ba ahad ne amma tare da haka suka ji suka da addini ga wasiƙu da manzo Allah ya tura wa sarkin Rom da sarkin Faris da sarkin ina ne duk wasiƙu ne tura yana kiran su zuwa ga musulunci ba da dai ko sahabbai tura ba ga lokacin kafin manzo Allah ya hijira ya zo Madina ya tura Abdullahi bin Ummu Maktum da abin da Musa bin Umair zan zo su isar da musulunci su karantar da mutane addinin musulunci lokacin da dai tura suka zo ba ba bane ba amma suka zo sai isar da musulunci ana ta musulunci a hannunsu sai wani lokaci ai aha babu da za a tabbatar da akida da ma'ana duk wani mutum da zai isar da musulunci shi kadai in ya koya ma kalmar shahada bai halaka ka karba ba dan aha sai in sun zai sun goma suna faɗa ma kana yana to hasan sun zo ne to wata kaga wannan ai ai daga jin wannan zancen ka san bid'a ina fata an fahimci wannan ina ga lokaci ya ya tafi ko mu dai kaza sako da gurguje ne wayan ka zama ila mursalin mu musnad ahad ya kasu zuwa ga mursal da kuma musnad zai bayanin kowanne sai ta ne المسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده wannan a maganar su zama da mawusul shirki kenan al-musnad muttasil isnadu yace abinda sanadin sa yake hadadde shine sai a ce masa musnad al-mursal kuma malamin tasil isnadu wanda koya aka sami yin kidai cikin sanadin sa sai a ce masa mursal amma kaga ulun malamai na mursal hadith mursal ai shine ma rafa ku sahabi ila nabi sallallahu alaihi wasallam abinda sahabi ya ruwaito kai tsaye daga annabi a madadin ya abinda kai tabi'i ya ruwaito kai tsaye zuwa ga manzo Allah ma rafa ku tabi'i ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa المرسل مرفوع تابع على المشهور مرسل او كجره بالكثير معنى ابن تابعي يتي من الله يتي كذا شيء مرسل اما كنا من سي كل ما لم تسل اسناده فهو مرسل اولا malaman wasu da suke kenan ba wajen malaman musulman hadisi ba fa in kana فان كان من مراسيل غير الصحابه فليس بحجه الا مراسيل سعيد بن المسيب مم.
فانها فتشت فوجدت مسانيد eh dukkan mursal wanda ba na sahabi ba to ba hujja bane ba cikin addinin musulunci wato ba a daukan shi a matsayin hadisi sai a dauka cewa hadisi ne da yake da sanadi munqati bai hadu ba da haka ba zai zama hujja ba amma marasilu sahaba ku duk ana karbar su don sahabi zai yi ne ya ji daga wajen sahabi dan uwansa daga manzon Allah ko da bai faɗi wannan sahabin da ya faɗa masa ba illa marasil sayyid ibn al-musayyib amma cikin tabi'ai ana daukan marasil na sayyid ibn al-musayyib ah, ibn al-musayyib fa innaha kuttishat fa wujida al-masani wato an bincika su gaba da an samu suna da sanadi marasil na sayyid ibn al-musayyib aha والعنعنة تدخل على الأسانيد وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني
lafazin al'anana sai ce daga cikin siga ta ruwaito hadisi an ya kula rawi fulanin an fulanin an fulanin an fulanin qad rasulullah istikhdamu kalimatu an fi riwaya shine ne al'anana wato an fulan an fulan an fulan to al'anana ta dukulu al asani ko al isnad al asani tana shiga cikin sanadai ma'ana akan ruwaito maganar tabi'i da an ana ko a ruwaito maganar sahabi da an ana ko a ruwaito maganar manzo Allah da mai an ana abin da yake so ya ce maka kenan ma'ana kar wani ya dauka cewa an ana ana istikhdamin ta ne kadai wajen riwayar hadisin manzo Allah a hatta kawalin sahaba da kawalin tabi'in duk ana yin riwa ana yin amfani da kalmar an ana sai ta wai za kara shaykh yajuzu lirawi an yaqula haddathani wa akhbarani idan ka je majalisin malami ya buɗe littafi yana karanta ko kuna saurare ya karanta maka wani adadi na saha- na hadisai to ya halatta kai marwaci in za ka je ka ɗaurar ka ce haddasa ni fulan ka ambaci sunan shaykh din ko ka ce akhbara ni fulan saboda me ka ji shi da kanka lokacin da yake karantarwa eh وإن قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني amma idan kai ne ka je wajen malam da sahih bukhari ɗinka a hannu sai ce buɗa ka karanta sai ka buɗe sai ka karanta adadin hadisai wato kana nufin riwayar wannan hadisan daga wajensa ka ruwaice su daga gare shi kenan to waɗannan idan ka tashi ɗorarwa ba za ka ce haddasa ne ba sai dai ka ce akhbarani don saboda ba shi ya faɗa ba kai dai ka karanta ya ji kuma ya tabbatar da shi to sai ka ce akhbarani wala yaqulu haddathani ba zai ce haddathani ba eh وإن أجابه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجابة yawwa idan kuwa akwai malamin da zai yarda da kai a matsayin ka na dalibi mai kwazo ya san cewa ka karanci bukari a wajen wani malamin da ba shi ba ko ka karanci muwatta na imam malik a wajen wani malamin da ba shi ba kuma ka yi karatu salim kana da fahimta mai kyau sai dai wancan malamin da kai karatun wajensa bai kai wannan malamin shahara ba inda za ka rawaci motsa malik daga wajen wancan ba ma za a karbe shi ba dan ba a yarda da shi sosai ba amma shi wannan bujumin malami ne an san shi shi kuma ya san ka a matsayin karɓa da shi ba da lokacin da zai zo ya karanta maka malik daga farko dan kai ruwaya daga wajensa ko kai ka karanta yana ji dan ya tabbatar da kai sai ce ka je saboda kwazanka da zari na yarda ka yi ruwayar malik gaba ɗaya ka yi ruwayar motsa malik daga gare ni ka rinka cewa haddasa ni fulan kala a kabar ni kaza har ka je kan malik ya ce kaza yace na yarda to wannan ana kiran shi da suna ijaza ba karanta maka yi ba ba ka karanta a gaban shi yi shiru amma kwazon ka ya sani sai ya maka ne sai ya maka ijaza cewa ka yi maka izini ka je ka ka yi ruwaya daga wajen shine wani ajaza shaykh من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة wato dai ta sai ce ajazani a shai da an ji an san ijaza ya masa ba ruwayar wannan littafin ya daga wajensa ba ko kuma akhbarani ijazatan dole ya kare kalmar ijazatan dan kada ce akhbarani a dauka ya karanta littafin a wajensa waɗannan duk kalmomi da yake amfani da su ta fuskar ruwaya to amma menene alaƙar su da ilimin usulul fiqh ko sai ka babu wannan tambayar ansa tana da muhimmanci mu dauka cewa a darasi na gaba za mu ansa ta sai kuma ci gaba da darasin da yake gaba shine alkiyasi yanzu lokaci ya riga ya ga abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wannan muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi